أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح القاسم سيدنا وأبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القرب والسدان الذين صادوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القطب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب الأصحاب الشيخ السيد أحمد بن محمد السجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشف الجلباسي الشيخ الطيب ابراهيم النياسي ورضي الله عن السادة التابعين والعلماء الآمنين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم a wannan mun sake dawowa karatu alhamdulillah mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya bamu dama da aran lokaci muka sake dawowa karatu wannan littafi namu mai albarka wato littafin audawul masalik ila alfiyat bin malikai wanda a wannan karatu shine zai zama halka na goma sha biyu haka ne ba inda za mu tashi fasali da yake mana magana akan harafi malam yace faslun rabewa wa yurafu harfu ana sanin harafi bi annahu bisa cewa shi la yahsulu fihi shay'un wani abu bai inganta a cikin shi min al'alamat tisi na daga alamomin nan da muka karanta guda tara a baya. Mun karanta alamomi guda tara, wanda su alamomin nan guda tara su biyar daga ciki. Biyar daga ciki. Biyar daga ciki su suka su ne suna yake banta da su. Suna yana waruwa da alamomi guda biyar mun karanta su a baya. Jiya kuma shi muka karanta guda hudu wanda shi fi'ili yake banta da su. duk da na yi da na je na ina sauraron karatu sai na ji ashe uku na ce a farkon karatun uku na ce amma dai da yake hudun muka karanta amma uku na samu zuriyar baki uku na ce amma hudu ne mun kuma karanta su ɗaya bayan ɗaya to kaga ga tara ga ga biyar ga hudun ka hada ya zama tara to su ne alamomin da biyar tsaya allisu suna ke da su hudu fi'il yake da su to shi harafi ba shi da ɗaya daga cikin waɗannan guda tara ana tare? Sai ma ce ka hal, kaman hal, wafi da kuma fi. To wannan fassarar baitin alfiya ne da cewa siwa kumal harfu ka hal wafi wa lam. Shi ne fassarar baitin da zamu fassara kenan a wannan zaman. Siwa kumal harfu ka hal wafi wa lam. Iya nan wannan sadarul baiti. to shine abin da zamu karatu akan shi shine ma lashi to ka hal kaman hal wa fi da fi wa gar ushira malaka hakika an yi nuni yadda yake ya kamata da ya ce wa kar ashara tunda yana magana ne akan sahibul alfiya da wa gar ushira hakika an yi nuni bi hadhihi al da waɗannan misalan nan ma da ce bi hadhihi al-amthilati da ya fi dacewa akan musul din ila anwa'il hurufi zuwa ga nau'o'in haruffa wato ai kaga ya ce ka halwa fi wala haruffa suna da nau'o'i guda uku to duk a wannan a wannan fi'il a wannan baitin ainihin shi a wannan baitin ainihin shi Allama Ibn Malik ya kawo su to ga sunan malam yayi mana karatu masu dan tsawo akan waɗannan harufan ana waje nan ba na ɗaya ne to a ta'aliki na nan ba ɗaya sai mu sako kasa ga ta'aliki nan wanda yake mai yawan gaske. An gashi ya ce, Kasaman mu'allifu alharfa ila talafati a kasani, mawallafi shi ne Allama Ibn Malik, ya rarraba harafi zuwa gida uku. Ana tare? Mukutassin billisni, akwai harafin da yake ya keɓanta ne. da suna suna ne kaɗai yake da har wannan harfin ke shigan mawa wa muqtasim bil fi'li akwai kuma harfin da yake masa ne da fi'li fi'li kawai yake shigan mawa baya shigan ma wani abu in ba fi'li ba wa mushtarikin bainahuma akwai kuma wanda ya samu ishtiraki ma'ana ya samu ishtiraki ma'ana yana shigan ma suna yana shigan ma fi'li su harufan kenan wa ashara ila qa'idatin ammatin fi hadha al-mawdu'i sannan yayi nuni zuwa ga wata ka'ida wadda take gamammiya a wannan mawdu'in khulasatuha ta to wannan fa'idar ko mu ce rairayota wannan fa'idar yadda za a rairayota shine anna min haqqil harfi al-khas lallai yana daga haƙƙin anna min haqqil harfi al-khas yana daga haƙƙin harfi wanda yake ke bantacce ma'ana muka ci harafin keɓanta ta shine wanda ya keɓanta shiga suna ko wanda ya keɓanta da shiga mawa'aiki ana ganewa an yi amala fi makhtassa bihi al'amal al-khassa bihi yayi aiki mawa abin da ya keɓanta da shi din irin aikin da wannan abin ya keɓanta da shi yani abin da yake da shi anna haqqal harfi al-mukhtass bil ism hakkin harfi wanda yake banta da suna haƙƙin harafi wanda yake banta da suna in aka ce wannan harafi ne ya ke banta da suna to an yi amala fihil jarra ya zama to ya aiki ya yi aikin jarra ne a cikin wannan sunan kawai dan jarra ne yake banta da suna ba a mafili jarra to duk da harafin da ya zama baya shiga mafili sai suna haƙƙin shi haƙƙin shi ya yi mai fi'ilin nan jarra dan jarra ne yake banta da ya yi sunan nan jarra dan jarra ne yake banta da suna ya anna jarra لأن الجر هو الذي يخص الأسماء saboda jarra shi ne wanda yake kebantar sunaye haka ne wa min haqqil wa min haqqil harfi al-mukhtasas bil fi'l yana kuma daga haƙƙin harafi da yake banta da fi'ili an yi amalan jazma da aikata jazma yi jazma ya annal jazma saboda shi jazma huwa alladhi yakhussu al-af'al shi yake banci ayyuka ومن حق الحرف المشترك kuma yana daga haƙƙin harafi wanda yake mushtariki yana shigan ma suna yana shigan ma aiki Allah ya amala sha'a Allah ya amala sha'a shi kuma kai aikin komai to shi to shi ne to haƙƙin shi shi kai aikin komai ana tare to Allah ya amala sha'a to wa hadha huwa al-asl wannan shine asali fama ja'a alaihi la tutlabu lahu illatun duk inda kaga haka duk inda kaga haka to kakka nemi wani dalili saboda kowane ya zo a asalin shi wani dalili zaka nema la tutlabu lahu illatun ba a neman dalili gare shi ko hurufin jarri harufan jarra allati tadurru al-asma'a wadda take jarrata ya mutu to ina ganin mu bar shi kawai gobe sai mu abin nan na'am to ko huruful jarri to harufan jarra allati tadurru al-asma' wadda take jarratan sunaye wallati masala laha wadda malan ya bada mu ya buga misali ne ta bifi da shi la yasalu an illati ba za a tambaye menene dalilin ta ba dalili ai ka zo bisa asalinta dama asalinta sai haka asalin ta tana ta keɓanta da suna to ta yi aikin da su ta yi ma sunan irin aikin da sunan ya keɓanta da shi to hurufin jari tana shigan ma suna ne kawai kuma abin da suna keɓanta da shi kawai ta kenan don haka ba sai an yi tambaya game da ita ba an gane wa hurufin jazmi harufan jazma kuma allati masala laha bilam wanda malam ya buga mata misali da lam tunda ce maka ne baitin cewa da ya ma yi siwahu mal harfu ka halwa fi walam to shi ma la yusalu an illati ita ma ba za a tambaya me illanta ba me dalili wal huruful mushtarikatu harfa ko wadanda suka samu tarayya al muhmala al muhma wal huruful mushtarikatu al muhmalatu harfa wadanda suke sun yi tarayya suke shigan masuna da aiki wanda suke ba a aiwatar da ita ba allati masala laha bi hal wanda malam ya ba mu misali da ita da hal kama la yusalu an illati ba za a tambaye me dalilin ta ba dan ita ma ba ta aiki komai ta hal kuma dama abin da tantance karce aiki tun da ba ta samu keɓanta ba walakin sai dai kad waradat hurufun wasu harufa sun zo mukhtasatun bil asma'i wanda suka ce ba bil mukhtasatun bil ismi wanda suka ce ba suna wa amilat ghayra al jarr kuma ta aiwatar da abin da ba ta ba a ka'ida sun ce ba suna sai kuma aka ga ba jarra suka yi mai ba to me yasa ووردت حروف wasu haruffa sun zo muktasatun bil fi'li wanda suka ce manta da fi'li wa amilat sai kuma su ma suka yi aiki ghairar jazmi abinda ba jazma ba alhali jazma ne ke banta da fi'ili wa waradat hurufun wasu harufa kuma sun zo mushtarikatun wanda suke masu tarayya suna shigan ma fi'ili suna shigan ma suna mushtarikatun bainal fariqain suna da tarayya tsakanin waɗannan bangarorin guda biyu wa adalat ita kuma aka ga tayi aiki wa waradat hurufun wasu hurufa sun zo muktasatun bil fi'li su kuma sun kebanci fi'li wa kad uhumilat kuma an wa an jefar da su ba aiwatar da su ba su ma fi'li ko wani aiki ba wa waradat wa waradat hurufun wasu harufan sun zo muktasatun bil ism sun kebanci suna wa uhumilat kuma an watsar da su ba aiwatar da su ba to fa hadhihi khamsatu anwa'in wadannan nau'o'i ne guda biyar ja'at wadda tazo ala khilafin asali a bisa sabanin asali fala budda ba makawa lima ji'iha da zuwanta ala khilafin asali bisa sabanin asali ne illatin dalili dole a tambayi dalili a nan wa min an-naw'il awwal yana daga nau'in farko wa huwa al-huruf al-mukhtasas bil ism sune wa huwa al-harf al-mukhtas bil ism shine harafin da yake banta da suna allazi ya'malu ghayra al-jarri wanda yake aiki ba darra ba inna shine inna wa akhwatu hada yan uwanta ko nasba suke masuna sun ke banta da suna kuma amma nasba suke mai me yasa daga ce to illatu amaliha an nasba dalilin aiwatar wanta nasba wa rafa da rafa sai masuna nasba sai malabari rafa dalilin haka annaha ashbahat al af'al kai kama da fi'il ne sai inna da yan uwanta fi lafziha cikin lafazin ta lafazin inna anna ka anna laita la alla lakinna inna anna ka anna laita ko da lakinna lafazin ta yana kama da lafazin fi me yasa imaji'iya ala salasata harufin saboda dukkan su sun zo wasu su a harkan harfa uku kamar inna harfin ta uku ne kan anna harfin ta uku ne la alla harfin ta ma hudu ne ita ka anna harfin ta shi ma ya kai hudu lakin shi ya ma kai fiya to sun zo a bisa harufa hudu a harufa uku au a kasar ko mafi yawan uku sauraka wannan ku yasa tunda suka ɗauki ma'ana kamantuwa da fili to su aiki irin aikin fili wasi ma'ana kai an ma'anan ma waɗannan harufan sun yi sun yi kama da da fili dalili li dilalati inna ala ma'ana u akidu saboda shiryarwa inna ma'anata ina karfafa magana in ka samu suna inna ma'anan karfafa shi kake yi wadilalat ka'anna da kuma shirarwan ka'anna alama ana ushabbihu ina kamantawa wa lumajarran da dai sauransu wannan dalilin da yasa inna ce aikin da ba shi suna yake banta ba an an dora ta bisa abin da ce kama da shi ana tare wa min nau'i sani yana daga nau'i na biyu nawasibul mudari abubuwan da suke fi mudari nasba فإنها تكون مختص مختصة بالفعل تاكي أنت فعل شيء فعل مداري إذا ولم تعمل الجزمة ولم تعمل الجزمة في اللغة الفصحى تكون بتيمي جزمة با شو وأنا نواسب المداري أي بعد جزمة تكيمي با نزبة تكيمي اللغة وادا تكيمي دي بطاعة شو أقول اللغة تكيمي جزمة كينا شو وأنا نواسب أقول إن تكيمي أكيد جزمة دشي بل عملت النصب هي aiwatar da nasba wa illa zalika dalilin wannan alama zakara hunnu hasu bisa abinda malaman nawa suka ambata anna lan ita lan ashbahat la annafiyat lil jins ashbahat la annafiyat lil jins tai kama da la annafiyat lil jins fi ma'anaha a wajen ma'ananta tai kama da la annafiyat lil jins a wajen ma'ananta fa amilat amala sai aiki irin aikin la annafiyat lil jins fi maktasab bi abin da ita din take banta da shi ma'ana ita lan kenan ma'ana ba shine fi'ili ba sannan wa hum ilal baqi ala sai aka dora ragowan hurufin nasin akan lam sai aka ba su irin hukuncin aka ba su irin hukuncin da aka ba lan din sai zama to babin ya tafi a matafiya daya wa min an-naw'i thalith yana daga nau'i na uku wa huwa al-harf al-mushtarik alladhi ya'malu harafi wanda yake mushtariki yana shigan masuna yana shigan maharafi amma kuma yana yin aiki shine ma da la shine ma da la allata ne karfa anil lisma waɗannan da suke rafa'antar suna wa san sibanin khabar suke nasabtar labari ma'ana masu yin aiki irin aikin ainihin laisa kenan an gane to wa illatu amali amalihi ma dalilan yin aikin su zalika wannan aikin annahuma saboda su ashbaha laisa sun yi kama da laisa shi ma'ana wajen ma'ana umila amalaha sai aka aiwatar da su ne aiki a yadda ake aiwatar da lissa wa min nau'in rabi yana daga nau'i na hudu wa huwa harfun ladhi yaktasu bil fi'li harfin da yake yake banta da fi'li wa qad uhmila kuma an an an jefar da shi ba a aiwatar da shi shine qad ya ke banta da fi'li ne wa sin da sin sin da yake shigan fi'li mudari wa saufa da saufa ba sa aikin komai fa innaha la tadkhulu illa ala al af'ali ba sa shigan ma komai ke fi'ilai kuma wala ya amalna kuma ba sa yin aiki ma zalika tare da wannan shay an ba sa aikatar da komai wa illati ihmalihi na dalilin da aka watsar da su anna kullu wahidin min haqqun ida da cikin su nazala ya sauka ne manzilatal juz'i min al-fi'l kaman wani yanki ne na fi'ilin kawai ana kallon kaman wani yanki ne na fi'ilin wa juz'u shay'i yankin abu kwala ya amal fi bai yin aiki a cikin shi wa min nau'i al-khamis nau'i na biyar wa huwa al-harf al-mukhtas bil-lism harfin da yake yake banta da suna wa karfu umila an jefar da shi ba a aiwatar da shi shine harfin ta'arifi harfin ta'arifi wa huwa al al da ake samun fili dan yin ta'arifi suna dan yin ta'arifin shi inda ammatul arab wajen dukkan laraba kuma ina ne muka ta na wani wani nau'in khamis yana daga nau'i na biyar wa huwa al-harfu al-muqtasid bil-ism shi ne harafin da yake banta suna wa karfi gumi da kuma ba aiki ba aiwatar da shi ba ya ce banta suna amma kuma ba aiwatar da shi ba shi ne harfin ta'arifi harafi na ta'arifi wa huwa al shi ne al inda ammatul arabi nan mafi wajen mafi yawan laraba su ne suke cewa an ko am ko ko am fi lugatul hilyar a lugar hilyar su a maimakon al am suke cewa wa illati ijmali dalilin shi ma da aka watsa aka jefar da shi ba aiwatar da shi ba annahu nazala ya sauka ne manzilatan juz'i shi ma a matsayin yanki lila nufi daga shi suna din bi dalili annal amila ya tajawazu dalilin ai za ka ga amil ya tsallake shi kuma ya aiki ma wasi kamar in ka sa min albayti ga alif da lam amma ga min ka zo da ranci albayti to kaga kamar juz'i shi ne kawai to saboda haka wannan ne yasa waɗannan harufan ba ta yi wannan shine dalilai a waɗannan ka'idoci ya kamata kowace ka'ida da ya zama ta haka to amma abin da yasa bai zama haka ba saboda waɗannan dalilai da ya faɗa to shi ne to malam sai ce fa inna minha yana daga harufa ma la yastasu bil asma'i wanda bai ke bantuwa da sunaye wala bil af'al bai ke bantuwa da fi'ilai fala ya amalu shay'an bai aikin komai ka halka man hal da kullu zaka ce hal zaidu akuka shin zaidu dan uwanka ne kaga zaidu mubtada ne akuka labarin mubtada ne kawai hal bai canza mai wasali ko wani abin nan ba wa hal yaqumu shin yana tashi kaga nan hal ya shiga ma suna nan hal ya shiga mafi wa min haina da gare ta ma ya kasasu bil asma'i abin da ke kifanta da sunaye fa ya amalu fiha kuma ya aiki a cikin sunayen ka tusa manfi nawo kamar fadin Allah wa fil ardi ayatun kaga wa fil ardi wa fi wa fi samai wa fi samai da kuma fadin Allah wa fi samai rizqukum kaga wa fi samai as-samai amma da ba saboda shi da shi wani hayana da gare ta ما يختص بالافعال ادله كي كبanta da shi illai fa ya amalu fiha fi aiki a cikin ta kaman kalam kaman lam kalam kaman lam nawo kaman fadin Allah lam yalid bai haifa ba walam yulad ba a haife shi kaga yalid lam ya daure shi yulad lam ya daure shi to shi alhamdulillah shi ne karshen karatun mu na ainihin goma sha biyu alhamdulillah dan insha Allah Abubakar Umar Sharif shi an gwan kana sabon garin Zariya nan ban waya kira ko tambaya ko whatsapp ki 080 24 36 61 56 assalamu alaikum